الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينين جمعة goma sha biyu ga watan Ramadan yau hijira na da shekara 1445 22 ga watan uku na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa a wannan masallaci nawa mai tarin albarka masallacin bohol da ke da adireshin namba 58 a nan real quarters a nan fadar jihar gombe barkanmu domin kasancewa da ci gaba da darasi cikin alkur'ani mai girma wadda muke bibiyan tarjamar alkur'ani mai girma a wannan darare na ramadan masu tarun albarka kuma a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan masallaci nawa mai albarka idan masu kallonmu kai tsaye da masu kallonmu na kafafen yada bayanai na zamani ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta goma sha hudu suratu ibrahim alaihi salam karatu ya tsaye da mu a jiya ƙarshen aya mai namba ta talatin da uku yau za mu tashi aya mai namba ta 34 a wannan sura insha Allah wannan kuma shine darasin mu na shida a cikin suratu Ibrahim alaihi salam Allahumma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
ajiya idan ba a manta ba ƙur'ani yana mana idan yi ne ni'imomin da Allah ta'ala ya mana ya hore mana wannan ya hore mana wannan ya hore mana wannan daga cikin abubuwan da za su taimake mu rayuwarmu ta tsaya mu samu rayuwa mai daɗi kasancewar zami wa Allah ta'ala da'a da bauta ta wannan ma ɗori ne akan abin da muka tsaya a kansa jiya sai Allah ta'ala yake cewa kuma wa atakum min kulli ma sa'altumu sannan muka ba ku dukkan abin da kuka roƙe mu ala hasbi masalihaku bisa gwargwadon yadda maslaharku za ta kasance duk abin da kuka roƙi Allah iya ba ku gwargwadon abin da imaninku zai iya tsayawa a ka kuma da gwargwadon irin abin da ɗabi'unku da al'adarku za ta tsaya shi Allah iya moderation kan duk abin da kuka roƙe shi idan ku roƙe shi to shi ya san abin da zai daidaita sai ya baku idan arziki ne shi ya san irin yadda zai baku a matsayinku na masu imani wanda ba zai shagaltar da komai raba ku da imani idan ainihin a ruwan sama kuka roƙa sai Allah ya baku daidai ƙarfinku idan wani aboka nema daga Allah sai ya baku daidai iyawarku shine atakum min kulli masu altumu ai bi hasbi masalihakum domin daidai da yadda ɗabi'arku da maslaharku zai kasance akwai abin da za ka roƙi Allah idan Allah bai daidaita ma shi ba ya baka gwagwadon imaninka sai halakar da kai kai ka roƙa ɗin amma sai halakar da kai wannan iya cikin ni'ima da baiwa ta Allah ka roƙi abu kuma Allah shi ya san abin da ya fi dacewa da kai kuma sai ya baka abin da ba zai batar da kai ba ana fahimta shi yasa kullum addu'ar neman alkhairi a gun Allah take da muhimmanci duk abin da za ka roƙa ka roƙe mai alkhairi Allah kai ka fi sanin abin da ya fi alkhairi gare ni sai ka bani shi Allah ni ban san abin da yake alkhairi ba ne kai ne mafi sani abin da nake bukata a gonka in alkhairi ne haɗa ni da shi ya Allah in kuma ba alkhairi ba ne Allah ka canja min da abin da ya fi alkhairi wannan addu'a ce mai muhimmanci dan domin duk abin da Allah ya baka mai alkhairi ba zai batar da kai ba ba zai sanya ka hanya ta bata ba Allah ta'ala yake cewa sannan kuma ɗoriya daga irin ni'imomin da na yi muku sai na sanya muku abin da kuka roƙe ni ina ba ku gwargwadon maslaharku ai a min kulli shay'in sa'altumuhu duk abin da kuka roƙi Allah Allah ta'ala yana ba ku gwargwadon maslaharku sai Allah ta'ala yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku tsawa zauna ku dinga kidanyen ni'imomin da Allah ya muku to ba za ku iya kirge su ba Allah ce ba ku iya kirge su Allah ya min kaza Allah ya min kaza Allah ya min kaza to Allah ya ce ba ku isa ku kirge su ba a wani gun yake cewa da a ce duk kogunan duniya za a zamto tawada kuma duk bishiyoyin duniya su zama alƙalami Allah ya ce ma na fidar kalimatullah he sun ƙare ni'imar da Allah ya muku ba ta ƙare ba domin irin faɗin ni'imar da Allah ya ma akwai ni'ima manya-manya wanda in su kadai Allah ya bar ma to kullun ya kamata a ce kana cikin godiya gare shi babbar ni'ima yayi ka dan adam yayi ka musulmi inda inda Allah din ya so sai yi ka wani John ko wani Emmanuel kuma kai mutum ne bayan da zaka yi haka Allah zai yi ka to amma ba karamar ni'ima bace mafi girma Allah yayi ka musulmi kuma cikin musulman ma Allah ya taimake ka baka aikata ka ba irin sunu Allah ya ma arziki kana kwatanta sallah kana zuwa gon karatu wannan ba karamin ni'ima bace babbar ni'ima kuma Allah ya ka karkashin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ni'ima ce mafi girma daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala yake mana a matsayin mu da yan adam wata katuwar ni'ima kuma Allah ya ka fito ta hanyar aure ka san mahaifinka ka san mahaifiyarka wannan ba karamin ni'ima bace abinda za ka zauna ka dinga yi wa Allah godiya a kan wannan ana fahimta Allah ya ce in za ku zauna ku dinga ƙidanyen ni'imar Allah wallahi la tuhusuha ba ku isa kai ta ba asab ya tabbata an ce akwai wani bawan Allah cikin al'ummar da suka gabace mu mai yawan bauta kullun iya cikin bautar Allah to sai yake ganin ai aikin sa ma ya cancanta Allah ya bace aljanna ana fahimta sai Allah ta'ala zai gwada shi sai mafarki kiyama ta tsaya sai ake cewa Allah zai saka aljanna amma da rahamarsa sai yake cewa ai yayi aiki ai aikin sa ma zai ba shi aljanna sai Allah ya ce a dauko duk aikin da yi wanda Allah ya karba sana a dauko ni'ima ta gani ido da ya masa ni'ima ta gani kawai a cikin ni'imomin da Allah ya ma aka dauko ni'imar gani aka kwatanta da irin aikin da yawa Allah da yake ganin yayi aiki mai yawa an ce cikin kaso saba'in na ni'imar gani aikinsa bai biya kashi ɗaya ba gani na lokaci ɗaya kawai aikin da ya ce ya yi iya ganin zai samu aljanna to bai biya ni'imar Allah kaso ɗaya cikin saba'in ba banda ɗaya idon banda ji banda zuciya banda hannu banda kafa banda tafiya banda tunani banda bacci banda kaza duk wanda ya yi ma wannan ne ni'ima ɗoriya akan ni'imar musulunci da kasancewa ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ya ce wa in ta'uddu ni'matan la ilaha illa a matsayinka kuma irin jarrabawar da Allah ya ma zaka yi kirgewa Allah ya jarrabe ni lokaci kaza Allah ya jarrabe ni lokaci kaza Allah ya jarrabe ni lokaci kaza zaka yi kirga su amma ni'imar da Allah ya ma Allah ya ce baka yi saka kirga su ba yasa a matsayin mu na bayi wai ba ni'imar kuɗi bace kawai ni'ima ba ni'imar abin duniya bace kawai ni'ima a'a wannan abin da na lissafa su ne manya-manya daga cikin ni'imomin Allah wanda wannan ɗin kuɗin baya siyan su kuɗin baya kawo su Allah ya baka ilimi to ya baka abin da kuɗi ba zai siya ba Allah ya ma ni'imar addini ya ma abin da kuɗi ba zai siya ba Allah ya ma ni'imar kafato ta tsatson mahaifa wannan ni'imar kuɗi ba zai siya ta ba saboda ka ni'imar da Allah ya ma kuɗi iya daga cikin mafi ƙasan ƙasa akan ni'imar da Allah ya ma domin kuɗi Allah iya baka iya biyawa kafiri iya baka iya biyawa mujrimi an fahimta amma addini da tsayuwa akan sunna Allah ba wanda yake biyawa sai wanda yake kaunarsa ana fahimta saboda kar ku dinga kidayen kuɗi ko dukiya wai a matsayin su ne manya-manya daga cikin ni'imomi wallahi kuɗi wani lokacin ma iya zamtowa kamar ma ba ni'imar bace ba wani lokacin azaba yake kasancewa wani lokacin bala'i yake janyewa wa ɗan adam ana fahimta Allah ya ce ba ku iya kirge ni'imar da Allah ta'ala ya muku walal qiyamu bi shukriha ko ba ku isa ma ku tsaya ku gode wa Allah ba godiyar ma Allah ya ma kaza kai godiya daidai da ni'imar da ya ma to Allah ya ce baka isa ka gode masa ba sai dai ka kwatanta kawai sai ya ce innal insan lalle shi dan adam musamman kafiri da azzalimi Allah ya ce la zalumun kaffar babu shakka mai zalunci ne ko mai kafirci ne ai zalimun li nafsihi dan adam duk inda yake iya zaluntar kansa bil ma'asiya saban Allah iya cikin zaluntar kai kafirun bi rabbih azza wa jalla fi ni'matihi kuma iya kafir cewa Allah mai girma da buwaya wajen irin ni'imar da shi Allah ta'ala yi masa na'am aya ta gama وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام Allah ta'ala ke cewa zukur iz qala ibrahima ka ambata wa mutananka lokacin da annabi ibrahim alayhi salam yace rabbi ja'al hazal balada amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce shine gare maka ana ganewa addu'a ce ta annabi ibrahim alayhi salam ij'al hazal balada amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zamanto gari ne amintacce ya zamanto amana yu'minu fihi ai za amnin ma'abucin aminci yu'manu fihi wanda za a samu aminci a cikinsa yasa maka gari ne mai aminci an ce tun farkon duniya in banda ma'aikin Allah da ya bashi dama ya ci garin maka da yaƙi ba a taɓa cin garin maka da yaƙi ba ba a taɓa ci ba hata abar hata ma da ya zo da giwaye zai ruke shi zai rushe ka'aba sai Allah ta'ala ya fatattake shi ya tura masa tsuntsayen wuta suka ta suka tarwatsa su suka kashe su gaba daya so daga makka Allah ta'ala ya mata amintaccen gari ne yasa a harami hatta a ce wani ya kashe ma dan uwa ko ya kashe ma uba to ba za ka rama wannan kisan ba domin irin amincin da Allah ya wa garin hatta kayar garin dabbar garin tsuntsun garin ba a harami domin aminci da Allah ya wa wannan gobe wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan garin to a bisa yanda Allah ya tsara ya shiga cikin aminci ya shiga cikin tsaro da kariya daga Allah subhanahu wataala to wannan addu'a annabi Ibrahim alaihi salam shi ya roka maka wannan ya Allah ka sanya maka ya zama to gari ne mai aminci amintaccen gari ka amince hidi daga dukkan wani azzalimi hatta dujal zai zo karshen duniya manzon Allah ya bada labarin cewa bai isa shiga garin maka da Madina ba domin Allah zai sanya mala'iku su kewaye garin maka da madina dujal duk fitinarsa bai sai shiga garin maka da madina ba domin addu'ar annabawa da dai tasiri akan gare ana fahimta ij'al hazal balada amina wajnubni ya Allah ka nesantar da ni ne ab'adani ya Allah ka nesantar da ni wa baniya da ƴaƴana an na'budal asnam Allah ka nesantar da ni da zuriyata kaf wajen kar mu zamto masu bautar gumaka ana fahimta fa in kila idan aka ce qad kana ibrahim alaihi salam ma'suman idan aka ce annabi ibrahim ma'asumi ne ma'ana Allah ya ba shi kariya duk annabi Allah ya ba shi kariya ya ba shi isma shi ɗan bai isa ya matso inda annabin Allah yake ba domin Allah ya riga ya ba shi kariya to idan aka ce ga kariyar da Allah ya biyo annabi ibrahim alaihissalam amma kuma ga shi iya wannan addu'a iya cewa Allah ka katange ni ka nesanta ni daga bautar gumaka da ni da dukkan zuriyata ana fahimta sai malamai suke cewa annabi ibrahim ya yi wannan addu'ar ne liziyadatul isma wa tasbit domin ya samu ƙarin kariyar daga Allah kuma ya samu ƙarin tabbatuwa cikin addinin musulunci ana fahimta amma wai ba dan shedan zai iya batar da shi ba ba dan wai zai bauta gunki ba a'a iyayi ne domin ƙarin neman kariyar da kuma ƙarin neman tabbatuwa daga Allah amma ƴaƴayen nasa zuriyarsa addu'a za ta dace da su domin ba su ba ma'asumi ba ne Allah ya katange su ya tsare su daga zamantowa masu bautar gumaka daga nan sai shi gaba da cewa رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني na'am ومن عصاني فإنك غفور رحيم Allah ce rabbi innahunna ya ubangiji su waɗannan gumaka adlalla kathiran minan nas ai dalla bihinna kathirun minan nas waɗannan gumaka Allah da yake neman tsaro da ni da zuriyata game da abauta musu to sanadiyar gumaka mutane da yawa sun bata mutane da yawa da yawa in ji annabi ibrahim alaihi salam sanadiyar gumaka sun ɓacewa hanyar daidai ai dalla an tsariƙil huda sun kaucewa sun ɓacewa hanyar shirya an gane ko hatta abaduhunna har ma sun zo suna bautawa gumakan suna musu ɗawafi suna musu itikafi suna musu sujjada suna musu rukui ana fahimta to su wannan dalilin shine yasa annabi ibrahim ya roki Allah ya mai katangar karfi daga zama mai bautar gunki da hida zuriyarsa domin ya ce da yawa gumaka sun matar da al'umma sai ya ce faman tabi'a ne ya Allah duk wanda ya bi ni ya bi irin tsarin addinin da nazo da shi fa innahu minni ya Allah wannan iya tare da ni duk wanda ya bi ni akan risala da ka turo ni ya Allah min ahli dini to iya tare da ni ya Allah kaga annabi Ibrahim alaihi salam iya bawa Allah report kan cewa duk wani wanda ya bi shi kan addini to Allah ka shaida muna tare da shi ana fahimta sannan wa man asani Allah duk wanda ya saba min ya ƙi bin addininka da ka aiko ni da shi to fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai yawan gafara ne mai yawan jinƙai ne kun ga yadda annabawa suke roƙawa mutanen su gafara da jinƙai ka can ya ce ya Allah duk wanda ya bi ni akan wannan risalar da ka aiko ni to Allah ka shaida muna tare da shi wanda kuma ya ƙi bi na ya saba min ya Allah bai bi ni ba sannan bai bauta ma ba in kai ne sai ka ce to Allah ba ni ba shi amma sai ce fa innaka ghafurur rahim kamar a fakaici iya nema mai gafara a gun Allah wannan kuma shine halin dukkan masu da'awa ko da amma jafa'i to kai ka daure ka mai da alkhairi tunda ga irin iyayen gidanmu annabawa abin da suke fara kenan yace Allah duk wanda ya bi ni muna tare ka shaida wanda ya saba min ya kibi na bai bauta ma ba in kai ne suka ce Allah ya tsine ko Allah ya kwashe amma sai ce a'a fa innaka ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kai Allah mai yawan jin kai ne kai ma'ana Allah kamar iya cewa Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa ku duba yanda annabi nuhu mutanen suke cewa a suke jingina hikan cewa iyakan bata mabayyani qala ya qaumi sai ce laisa bi dalalatun walakin ni rasulun min rabbil alamin suka ce kai muna ganin ka batar ma ka bata bata mabayyanin bata suke fadawa annabin Allah annabi nuhu wannan kalma mai mimuni sai ya ce a a abinda wake jingina min bana tare da shi amma walakin rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah ubangijin duniya gaba daya shi ma annabi hudu suka ce suna ganin akwai ciwon kwakwalwa ya taba shi sai ce laisa bi safaha walakin ni rasulun min rabbil alamin abinda kuke jingina min na tabo kwakwalwa bani da wannan ni manzo ne daga Allah ubangijin duniya gaba daya kaga wannan shine da'awa ta annabawa a musu jafa'i su mayar da alkhairi a musu mugunta su mayar da alkhairi a fahimta haka ake so dukkan wani da'i ya kwatanta wannan ka dinga roƙawa mutane gafara da rahama ka dinga jawo su kusa da rahamar Allah ka dinga nuna musu rahamar Allah a kusa take ka dinga nuna musu tuba da gafara iya sanyawa Allah ya yafiya mutum dukkan zunubansa gaba daya ana fahimta sai yace kuma Imam Suddi daya daga cikin malaman tafsiri yake cewa ai da yace wa man asani summa taba ya Allah duk wanda ya saba min bai bi ni ba bai bauta ma ba sannan ya tuba to fa ina ghafurur rahim Allah ka masa gafara Allah ka ji kansa Imam Muqatil bin Hayyan yake cewa wa man asani fi ma duna shirk kamar annabi Ibrahim iya cewa ya Allah duk wanda ya saba min bebi ni ba sannan bai yi ma da'a wajen addinin ka ba ya Allah ya sabe ka amma abin da ba shirka ba ya Allah kai gafara gari ka ji kansa an fahimta to wannan shine irin addu'ar da annabi Ibrahim alaihi salam duk wanda ya saba min ai Allah ka ji kansa ka gafarta masa ba na roƙa masa wuta ba na roƙa masa bala'i a gonka ya Allah Allah bawanka ne kai ka san yadda zaka yi da shi na'am ayata ga mala ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون annabi ibrahim alaihi salam ya ci gaba da addu'a ya ce rabbi rabbana kai ya ubangijinmu inni askantu min zuriyati ya allah ni na zaunar da zuriyata min ɗinta ba idiya ce wani yanki daga cikin zuriyata ya allah na tsugunar da su na zaunar da su shine annabi isma'il ma ummihi hajar annabi ibrahima da mahaifiyarsa hajara alaihi salatu wassalam biwadin ghairi zizara Allah na zaunar da su a wani wadi wani kwari ko wani jeji wanda ba shi da shukoki ba shi da bishiyoyi shine wadin ghairi zizar'in wani jeji da ba bishiya ba tsirrai shine garin maka domin maka a lokacin ba bishiyoyi ba tsirrai haka gun yake shine ce inda baitikal muharram anan dab da daura da ɗakinka mai alfarma allazi kana qabla tufan wanda wannan addu'ar ta kasance kafin dubana ne an gane ko kafin ruwa ya zo ya halake duniya gaba daya rabbana li yuqimus salah Allah na zaunar da su anan ne domin su zamto masu tsayi da sallah masu yinta da rukunanta da sharadanta masu bauta ma cikin abin da kake so wajen kiyaye ibadarka ta sallah ya Allah shine rabbana li yuqimus salah faj'al afidatan minan nas ya Allah ka sanya zukatan mutane ta hawi ilaihim Allah ta karkata aita milu ta karkata zuwa ga wannan gari ya Allah kaga an ce duk wanda ya je maka to yafi ma wanda bai je ba san ya koma haka ne go domin addu'a ce ta Annabi Ibrahim alayhi salam ij'al afidatan nasi hawi ilaihi ya Allah ka sanya zukatan mutane ta karkata zuwa ga maka din ta karkata kowa iya begen garin kuma haka ne addu'a ta ce in dai kai musulmin kwarai ne kai hatta arnan ma akwai arnan da yake so ya je maka ya gani ko ba gaskiya bane domin ya tabbatar gaskiya ne ya tabbatar abin da littafin Allah ya faɗa gaskiya ne ana ganewa to irin dandazon al'ummar da kullun suke fatan zuwa maka to Allah ne ya kimsa musu a zuciya sanadiyar addu'ar Annabi Ibrahim alayhi salam ka sanya zukatan mutane su zama to suna begen garin suna kaunar garin kullum ba su ki su koma su je su da su koma ba ba su ki kullum a ce suna hanyar zuwa gari Makka shine tahawi ilaihim sannan warzuqhum min samarat ya Allah wannan gari mai albarka kamar arzikin ƴaƴan itatuwa kamar su arzikin ƴaƴan itatuwa na marmari domin addu'ar annabawa Allah baya taɓar da ita akwai bishiyoyin da za a ebi ‘ya'yansu a kai gare maka amma sai ya fi arha a gare maka a kan garin da aka cire yayin itatuwa a galabiya dibinan nan da ake kawo ba a maka ake yin suwa a galabiya daga wa'ansu ƙasashe makwata ake kawo su amma sai ya zamto sun fi can inda aka ciro ɗin sauƙi domin irin aduwar annabi ta yi tasiri a garin duk abin da ya shiga garin maka sai Allah ya ƙara masa albarka sandiyar aduwar annabi ibrahim alaihi salam warzuquhum min athamarat ya Allah ka musu arzikin ƴaƴan bishiya ƴaƴan itatuwa la'allahum yashkurun hakan zai sa su zamto suna ƙare ma godiya cikin irin godiyar da suke ba annabi ibrahim alaihi salam ya baro kan'an da shi da matarsa hajar ya baro sara a can da ɗansu annabi ishaq da Allah ta'ala ya bashi haihuwa a wajen shekara 120 sannan ya taho bisa umarnin Allah sun zo nan inda maka take a yanzu sai ya yi zango sai ya sauka da shi da matarsa da ɗansa iya jariri annabi ismail alaihissalam da ya sauka a nan sai ya ajiye musu wata jaka jirab min tamrin wasiƙa ya ajiye musu wata 'yar jaka da dibino da kuma ruwa annabi ibrahim sai ya juya zai tafi sai hajar take cewa aina zahabta وتركنا في هذا الواد ليس فيه insano take cewa ya ibrahim ina zaka tafi ka bar mu a wannan daji ba kowa sannan da gani sai wannan jaririn ina zaka je ka bar mu yayi kaman bai ji ta ba ta ƙara maimaita wannan kalmar yayi kaman bai ji ta ba can sai ta ce Allahu amarka bi haza Allah ne ya umarce ka tafi iya kiranka sai ce na'am sai ta ce idan la yudhiyuna Allah in dai Allah ne ya kira ka to Allah ba zai tuzartar da mu ba iran Allah da ya ma to Allah zai kula da mu wannan dubino da ruwa da ya bar mata tana ci da ɗanta tana sha sai suka ƙare ba dubinon ba ruwa kuma gashi mai gidanta bayana Allah ya kira shi ya tafi ta tashi daga inda take ta leƙa hannun dama da ita sai ta gano dutsen safa sai ta tafi ta hau domin ta leƙa ko za ta ga wani ta nema agaji a gunsa ko za ta ga wani ruwa ta ebo ta kawo ɗanta ya sha ta hau dutsen ta leƙa ta leƙa ba abin da ta gani ta sake gangarowa ta dawo inda ɗanta yake sai ta duba hagu da ita ta gamarwa nan ma ta sake zuwa ta hau wannan dutsen ta je ta dawo sai da ta yi sau bakwai a hawa na bakwai ɗin tana gangarowa sai ta ji ɗan na ta iya kuka annabi ismail tana zuwa sai ta ga ruwa iya bula daga din duniyarsa irin ɗan turzawan nan da yaro yake a kwance to ɗan motsa ƙafar da yake to ruwa iya bulbula ta go shi ne ta samu yashi take cewa zamzam zamzam ma'ana ya tsaya tana tare ruwan kare gudu shi ne zamzam ɗin ai tana tare shi da yashi haka zamzam zamzam ana fahimta wannan shi ne asalin ruwan zamzam daga nan ruwa ya ɓaɓɓuga inda take ruwa iya ɓuɓɓuga shi kenan fatake suna yawan wucewa ta gun duk wanda ya wuce sai ya ga ruwa ya bayyana a wannan gun sai ya zo ya nemi izinin hajar in kin ba da dama to zan ɗan koma gefe na kafa bukata ni ma na zauna tare da ki sai ya ce na baka dama mana kafin ka ce abu wannan gun jama'a sun taru abu sanadiyar ruwan zamzam da Allah ta'ala ya barke a gun kowa duk wanda ya ji labarin garuwa a wannan gun to sai zo ya kafa tantinsa da bukasa nan da nan gu ya zama gari ana fahimta nan da nan gu ya ya zama gari al'umma suka taru a gun to wannan shine asali na ruwan zamzam wanda ya bubbugo sanadiyar a kuka da motsi na annabi Isma'il alaihi salam sai Allah ya bubbugo ruwa daga ƙasa daga gare shi ana fahimta can kuma dama ya ce wadin ghairi zizar'in gu ne ba tsiro ba bishiya haka wannan gu yake daga nan sai Allah ta'ala ya kaddara wannan safa da marwan da ta yi zuwa da dawowan sai Allah ya sa ya cikin rukunan aikin haji wanda duk wanda ya je aikin haji sai wannan dawafi tsakanin safa da marwa to wacce ta fara yi hajara ce mahaifiyar annabi isma'il alaihi salam ana fahimta to bayan ya juya din ya tafi da tace in dai Allah ne ya kira ka to ba Allah ba zai tozartar da mu ba to sai karanta wannan addu'ar yace rabbana inni askantu min wa bi inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zizar'in Allah ni na zaunar da iyali na a wani kwari da bashi da bishiya bashi da tsirrai inda baitukal muharram nan da daura da ɗakin ka mai alfarma ya Allah rabbana li yuqimus sala Allah na zaunar da su ne domin su tsaye da sallah faj'al af'idatan minan nas ya Allah ka sanya zukatan mutane ta hawi ilaihim tana begen gon kun ga ba a je ko ina ba ma al'umma suka tara gon ba a je ko ina ba Allah da ya kokkogo da ruwan zamzam sai Allah ya sanya zukatan mutane su zo wannan gun su zauna Allah ya sa musu kaunar gun kuma Allah ya ce warzuquhum minath thamarat daga cikin irin addu'ar da Annabi Ibrahim alaihi salam ya musu ya musu addu'ar Allah ya ƙara musu ƴaƴan bishiya Allah ya musu arzikin itatuwa na marmari wazan suna ci suna haya suna godiya ga Allah ana fahimta ruwan zamzam shine ruwa mafi albarka a duniya kai wa'ansu ma sun ce daga cikin malamai ruwan zamzam har ya fi ruwan aljanna ma daraja ana fahimta kuma suna da dalili suka ce lokacin da mala'ika jibril alaihi salam ya zo Allah ya aiko shi ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka kirjinsa ya ɗauko zuciyarsa ya farka ta a tsaga zuciyar duk wani abu wanda zai sa shi fishi zai sa shi gaba zai sa shi damuwa Allah sai sa mala'ika ya farka zuciyar a wanke zuciyar ku duba sira duk wannan tarihi ya tabbata an ce da ruwan zamzam aka wanke zuciyar manzan Allah an ce da da wani ruwa da ya fi na zamzam ɗin to da shi za a wanki amma sai Allah ya ƙaddara da ruwan zamzam aka wanke zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mala'ika ya farkata ya fidda dukkan wani abu wanda zai iya sa fishi da abin da ya kama da wannan ana fahimta wannan shine dogaransu na kan cewa ruwan zamzam martabas ya fi kowane irin ruwa da Allah ya halitta domin da shi ya so a wanke zuciyar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce azzamzam lima shuribala shi zamzam iya biyan kowace irin bukata da ka sha domin sa in dai ka sha domin sa to sai Allah ya biya ma wannan bukata ana ganewa wanda daga cikin magabata ya karanta wannan hadisin ya fahimce shi wata rana iya tsakiyar dawafi a ɗakin Allah ko sai fitsari ya matsa shi shi kuma iya shauƙin ɗawafin baya so ya yanke ya ce ah ai manzan Allah ya ce zamzam duk abin da ka sha domin su Allah zai karɓa sai ce zan sha zamzam Allah ka tafiyar min da fitsarin nan ana fahimta ka ga ka'ida in kana jin fitsari ka sha ruwa fitsarin ƙara damun ka zai to amma wallahi da yake zamzam ne iya shan ruwan sai Allah tafiyar da fitsari yanzu baya jin sa gaba daya ka'idar manzan Allah ce zamzam lima shuri bala duk abin da ka sha domin sa to Allah ta'ala zai biya ma bukata imamu shafi'i ya ce ya sha zamzam da niyyar abubuwa guda uku kuma Allah ya tabbatar masa da biyu kuma ɗayan ma iya jira ya ce ya sha zamzam domin Allah ta'ala ya ba shi ƙwaƙwalwa ya ba shi basira kuma Allah ya ba shi da an ce imamu shafi'i idan iya karanta wannan takaddar to sai dai rufe wannan ƙuranin in ba haka budu zai haddace domin irin ƙwaƙwalwa da basira da Allah ya masa ya ce na sha zamzam da niyyar Allah ya bani ilimi to kuma ga matakin da nake a kayansu ya ce na sha zamzam da niyyar Allah ya min gafara ya ban aljanna kuma ina jiran Allah zai bani insha Allah ya ce ya ga biyan bukata bisa zamzam da ya sha ta abu biyu kuma iya jiran ya je lahira Allah ba rahama saboda ka zamzam iya da albarka ya yawwa duk abin da ya dame ka to ka yi tawassuli da abin da manzan Allah ya faɗa ka sha zamzam da kyakkyawan niyya da kuma yaƙini karka ce zan gwada in ka gwada za ka yi Allah ba ruwansa da kai amma ka sha da yaƙini tunda manzan Allah ne ya faɗa la yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun ana fahimta annabi ibrahim alaihi salam yawa gari makka addu'a yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu ummu isma'il Allah ya ji kan mahaifiyar annabi Ismail alaihi salam law tarakta zamzam da ta bar zamzam bata tattare shi ba la kana zamzama aynan muayyana da zamzam din ya zama wata idanuwar ruwa da ake ganin ta to amma tarewar da ta yi sai Allah ya maida shi kasa ke bubbugo a hankali a hankali amma ba dan tare shi ba da ya zama kogi an gane ko shine aynan muayyana da ya zama kogi wanda kowa zai iya zuwa ya gaishe wannan shine kaɗan daga cikin irin addu'a tasirin addu'ar annabawa ku duba maka da dawa da gaida zira ne ba komai amma addu'ar annabi ta zama to ita ce sharkwatar musulunci a duniya ta zama to tana cikin birane wanda hatta arnan suna ƙaunar su ji su gare domin irin albarkar da Allah ya jirgi a wannan gu an ce akwai guraben da ado da kyalkyali da kashe kuɗi wajen gini da masa hidima duk duniya babu yin ba a saudiya ba domin addu'a da Allah ta'ala ya karba ta annabi ana fahimta duk wani iya cikin tasirin addu'ar annabawa wanda addu'ar annabawa Allah baya zama da ita duk abin da aka ce annabi ya ce Allah kai wa wane kaza in yayi abu kaza ka daure kai ka daure kai wannan aikin abubuwa da yawa kuna karanta hadisai mana manzo Allah ya ce Allah kai abu kaza ga wane in yayi abu kaza Allah kai abu kaza ga wane in yayi abu kaza to kai wannan da kyakkyawan niyya ka gani addu'ar annabi Allah baya tabar da ita duk inda annabi ya addu'a to Allah iya karbata ana fahimta Allah ya samu dace aya ta goma da ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء annabi ibrahim alaihi salam ya ci gaba da addu'a rabbana ya ubangiji innaka ta'lamu ma nukhfi Allah kai ka san abin da muka boye a zuciyarmu abdullahi dan abbas yake cewa da shi da muqatil bin hayyan a annabi ibrahim yayi wannan addu'a lokacin da ya tafi ya bar iyalinsa yace Allah ka san abin da ke damu na a zuciya wajen barin iyali na da ne a wannan gudaji ba kowa amma Allah domin na amsa kiranka na tafi na bar su ya Allah shine innaka ta'alau ma nukufi Allah ka san wannan damuwar tana damuna amma ban isan bayyana ta bai Allah an gane ko wa ma nu'lin kuma Allah ka san abin da muke bayyanawa ya Allah wa ma yakfa alallahi min shay'in fil ardi wala fi sama babu abin da yake boya ga Allah min shay'in ko mun kankantarsa a samai ko kasai ba abin da yake boya wa Allah yasa kar ka yaudaru kar shi dan yaudare ka cewa zaka boye ka sabi Allah a'a shi Allah duk inda kake iya ganinka baka isa ka boye wa Allah ba wa huwa ma'akum aina ma kuntu duk inda kuke kuna tare da ubangiji ba inda zaka je wai ka boye wa Allah wallahi baka isa ba ana fahimta saboda ka shedan ne yake yaudaran mutum sai ya sa masa wani abu kamar kamar zai mai da ikon Allah kamar ikon dan adam cewa in ya buya ko ya je garin da ba san shi ba ko ya je inda ba gane shi ba zai abin da ya ga dama to Allah ba abin da yake buya gare shi daga buya a ƙarƙashin ƙasa daga tashi sama da kai abin a bayyana nasu duk ne a gun Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake boyewa Allah a samai ko ƙasai babu shi ana fahimta wannan iya cikin cikar ƙarin tauhidi tsakaninka ga Allah kuma ya ƙara ma khashiya da takawa tsakaninka da ubangiji ka tabbatar da ubangiji iya ganinka a ko ina duk inda kake iya ganinka ga hadisin waɗancan bayin Allah da suka yi ga kogon dutse manzon Allah ke ba mu labarin hadisin Imam An-Nawawi dutse yazo ya kife inda suke kogon da suke suka ce to ba abin da zai fidda mu daga nan illa mu roki Allah da ayyukan da muke wa Allah muna ganin Allah ya karba daga ciki akwai wani bawan Allah da yake ta farautar wata mace yar gidan babbansa akan ta yadda su yi lalata da ita taki to yau sai ta kamo ta ma'ana babu da talauci ta zo a matsayinsa na ɗan uwanta iya da hali ya taimake ta sai ce ai ga buƙatarsa ga ita sai ta ce yanzu ba za ka ba ni don Allah da zumunci ba sai don kaza da kaza ya ce e tai tai tai yaƙi da ƙarshe ta ta ya dai fasikancin da ita daga nan ya kulle nan ya kulle nan sai ta ke sha'ai ko wata ƙofa ɗaya da ba karfe ba ya ce wacce ƙofa ce sai ce kofa tsakaninmu da ubangiji baka rufe ta ba duk wannan kulle-kullen da toshe-toshen da kai Allah iya garin ka ji tsoron Allah wannan kalmar sai ta zauna a zuciyarsa danadiyar tunatar da shi ya ji tsoron Allah Allah iya ganin mu fa sai ji gaba ɗaya wannan fasikancin ya fita a zuciyarsa yayi nadama ya tubar wa Allah kuma Allah ta'ala ya ba su mafita ana ganewa a kullun har in shi ɗan ya ingizo ka zaka sabi Allah to ka tana girman Allah ana ganewa ka tuna girman Allah in dai shedan ya ainacin in gizo ka ka sabi Allah ka tuna girman Allah duk mutumin da yake tuna girman Allah ba zai sabi Allah ba ana ganewa daga cikin irin wasan da shedan yake ga zuciyar wa'ansu daga cikin bayi sai ya shagaltar da su da Allah sai ya mantar da su Allah sai sai ya sa musu su yi mu'amala da Allah irin mu'amala da suke da mutane wannan iya cikin sharrin shedan da yake kai mutane kuma zuwa ga halaka ana fahimta annabi ibrahim alaihi salam ya ce rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin Allah kai ka san abin da muke bayyanawa kuma kai ka san abin da muke boyewa ya Allah wa ma yakfa 'ala Allah ba abin da isi buyarwa Allah min shay'in fil ardi ba wani abu a kasai ko sammai da isi boyewa Allah babu ya hatamilu an yakuna min kalamihi ta'ala au kalami ibrahim alaihi salam malam ya ce wannan zai yi yiwa ya zama magana ce ta Allah kuma zai yi yiwa ya zama magana shi ta annabi Ibrahim alayhi salam na'am ayata ga malam alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a
na'am Allah yake cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah annabi Ibrahim alayhi salam ya ƙara yi wa Allah godiya an ce wannan ita ce kalma mafi girma wajen nuna godiya ga Allah ka ce alhamdulillah ba wata kalma da za ka nuna Allah godiya fiye da wannan ana fahimta godiya ta tabbata ga Allah allazi wa habali allazi wa habali alal kibar wanda a abani kenan alal kibar yamin baiwa wajen kyauta duk da na girma shekaru sun cin min ana ganewa duk da na girma shekara wajen 99 a wani kaulin na malamai bai haihu ba sannan sai Allah ta'ala ya mai baiwa ya bashi kyauta ya bashi haihuwa ta annabi Ismail da annabi Ishaq ana fahimta yasa duk abin da zaka nema ka nema agun Allah shi Allah ya fi karfin bukatar yan adam ba wata bukatar mu dukkanmu da za a ce ta gagari Allah wallahi babu ita ba a mai ta ba manzan Allah ya ce da dukkanmu za mu tsaya a wani fili dukkan mutanen duniya ba kowa ya daga hannu ya faɗi buƙatarsa a gun Allah kuma dukkanmu ɗin nan kowa Allah ya biya mai buƙatarsa manzan Allah ya ce ba abin da zai ragu daga mulkin Allah ya ce in ma da wani abu da ke ganin zai ragu kamar ka tsindima allura ne a kogi gaba da ita haka maza Allah ya buga misali kamar ka sa allura a kogi za ta rage wani abu ba ta rage ba kowa Allah ya bashi wannan ci kaza Allah ya ci gashi wannan ya ce kaza kowa bukatarsa Allah ya biya ba abin da zai ragu a mulkin Allah saboda ka karka dauka cewa wai Allah ba zai iya biya ba bukatar ka bari a'a Allah iya da hikimomi wajen karbar addu'a da biyan bukata ita addu'a in dai ka cika sharadin yinta in kuma ka yi ta din to tabbata Allah ya karbe ta sai dai hanyar biyan bukatar ce take da yawa akwai wanda zai roki Allah abu da yake bukata kuma Allah ya bashi Allah kaza nake so Allah kuma ya bashi kaza akwai wanda zai roki Allah Allah ya bashi wani abu sai Allah ya ki bashi abin sai ya tare mai wani bala'in da zai halaka shi kuma haka wannan bai sani ba wani bala'i ya taso amma wani siddabaru amma wani tsafi amma wani son mu zai halaka ka to kana addu'ar Allah ya baka abi kaza sai Allah ya dau addu'ar ya toce wacce matsala da ita baka sani ba akwai kuma wanda zai yi addu'an Allah bai biya shi bukatar a duniya ba kuma bai tsare mai bala'in ba sai Allah ya mai da ita lada ya same ta lahira kuma ya ta mai sanadiyar tafiya aljanna yasa in dai ka roki Allah da ikilasi da sharɗin addu'a Allah ya karba addu'ar kawai sai dai ta ina Allah zai biya ma baka sani ba ko ya biya ma ta can ko ya biya mata can ko Allah ko mai ajiye mata zama ladan sai alahira ka ganta ana fahimta amma mu yan sha yanzu magani yanzu ne mun fa so kaza Allah kaza kaza Allah ba mu kaza abinda muka bukata kenan kuma akwai abinda Allah zai baka kuma sai ya zama to sanadiyar halakanka sai ya zama to sanadiyar raba ka da imani yasa kullum mu dinga roƙon Allah alkhairi Allah ta'ala annabi Ibrahim ya iya godewa Allah cewa ya manyanta ya girma ya kai shekaru wajen 100 ba kaɗan sannan kuma Allah ya bashi haihuwa ya bashi annabi Ishaq kuma ya bashi annabi Isma'il alaihi salam ya bashi ƴaƴa kuma dukkan su Allah ya sanya su annabawa ne ana ganewa domin cikar ni'ima irin ta Allah ya bashi ƴaƴa kuma ya bashi su suka zama annabawa ya sanya su manzanni waladun walahu mi'a wasnani ashara an ci iya ɗan shekara ɗari ma da ashirin ya haifi annabi isma'il alaihi salam inna rabbi la sami'u du'a haƙiƙa ubangiji na wallahi mai jin roƙo ne wannan lamun lamul ƙasam ne ubangiji na tabbas haƙiƙa mai ji ne na mai roƙonsa shi ne la sami'u du'a duk wanda yake roƙon Allah to ka tabbatar Allah iya jinka kuma ya san abin da kake faɗa masa kuma ya san bukatarka kuma in ya so din zai biya mu bukatar kowace iri ce daga nan fa ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب annabi ibrahim alaihi salam ya shiga da cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati ya allah ubangiji na ka sanya ni mai tsayi da sallah da ni da zuriyata gaba daya ay mimman yuqimuha ka sanya mu cikin masu tsayi da sallah din ya allah bi arkaniha wa yuhafazu alaiha ya Allah ka sa mu cikin mahutsai da sallah da rukunanta ko mu kiyaye dukkan ka'idojinta ya Allah wa min zuriyati ya Allah zuriyata ma ya Allah ka sanya su cikin mahutsai da sallah ya Allah masu kula da ainihin rukunai da ka'idoji na na ibadar ka mafi girma ita ce sallah rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka amshi addu'ata ya Allah duk abin da na roƙe kan ka amsa kuma wannan iya cikin addu'ar da annabi ibrahim yake hata lokacin da yake gina ka'aba wa iz yarfa ibrahimu alqawaid min albayt wa isma'il sai ce rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka amsa ya allah ka amsa wannan aiki da muke ma kaga nan ya ce ya allah sanya mu cikin masu tsaye da sallah da ni da zuriyata sannan kuma allah ina buƙatar ka amshi wannan addu'ar shine rabbana wa taqabbal du'a rabbana ghafirli ya ci gaba da cewa ya ubangiji na ka gafarta mini wali walidayya da ni da mahaifana an gane ko qabla yawmal hisab kafin ranar hisabi ya Allah ko kuma walil mu'minin tare da masu imani yawma yaqumul hisab ran da Allah zaka tsaye da hisabi Allah kafin wannan lokacin ka gafarta mar yasa an ce annabi ibrahima mahaifinsa ba musulmi bane da nasi na alqur'ani sun ce ya akai kuma yi wannan addu'ar yace rabbi ghfirli wali walidayya to wa'ansu daga cikin malaman tafsiri suka ce mahaifiyarsa musulma ce ana ganewa wa'ansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a iya kwaɗayi iya neman alfarma a gun Allah ya sanya su su musulunta kafin su mutu ana fahimtar wannan to wannan shine abin da malamai suke faɗa game da wannan yayi wannan addu'a ne ɗayan biyu wa'ansu ce mahaifiyarsa kada aslamat wa'ansu kun ce arada an aslama wa taba iya so iya kwaɗayin su tuba kuma su musulunta ga Allah yasa ya sanya mahaifansa cikin wannan addu'a din shine rabbi ghfirli wal walidayya walil mu'minina qabla yawmil hisab ko kuma yawmi yaqumul hisab ran da zaka tsaye da hisabi ya Allah kai mana gafara da ni da mahaifana da sauran zuriyata da sauran masu imani gaba daya ana fahimta am ayati ga malam ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan kada ku dinga zato cewa Allah ta'ala ya rabkana amma ya amalu zalimun akan dukkan wani abin da azzalimi yake aikatawa duk azalimi karka kwani da sanin Allah bai san abin da yake ba ya sani kuma akwai hikimar da ya bar shi wani ya mai talala mai kamar sake ne lokacin da zai kama shi sai ya kare shi gaba daya ko kafiri iya aiki na saban Allah Allah ya sani an gane ko inna ma yu'akhirhum Allah da ya jirkinta musu ne kadai bila azab bai kama su ya musu azaba ba li yaumin ya ajiye su domin wani yini tashkasu fihi al-absar wanda idanuwa suke yin ƙasa-ƙasa min hauni ma tara fi zalikal yau idanuwa ko iya kiftawa ba sa yi shine la tagmidu ido ya kakkafe domin irin abin da ga na azabar Allah na wutar jahannama to dan wannan yini kadai Allah ya jirkinta wa azzalimai Allah bai kama su ba sai ya jirkinta musu yi sharholiyarsu su yi abin da suka ga dama a duniya a dinga tallata musu tuba su ƙi a dinga tallata musu addini su yi karba to Allah ya musu tanaji ne na azaba a gobe alkiyama shi yasa ba su tuba ba shi yasa ba su daina zalunci ba shi yasa kuma ba su san mutanen kirki ba akwai tanajin azaba mai radadi azaba mai zafi azaba mai balbalin bala'i da Allah ta'ala ya musu tanaji in ba su tuba ba a gobe alkiyama na'am مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم mm.
وأفئدتهم هواء Allah ce muhutu'ina ai musiri'ina masu gaggawa ne suna gaggawa an gane ko mukuni ai ru'usihim ai masu rafi ai ru'usihim suna daga kawunansu ila sama zuwa ga sama la yartaddu ilaihim darfuhum ganin su ma kodawa ba yayi idan su ya kakkafe wa afidatuhum kuma zukatansu hawa ai khaliya min al-aqal li fazihim zuciyar tawofinta ba ta tunanin komai ba ta hankalta ga komai domin irin bala'in da ta gani irin bala'in da Allah ya ajiye na, na, na ainihin alkiyama ana ganewa a imam al-hassan al-basri yake cewa wujuhun nas yawma izin ila sama fasakun mutane a wannan rana ta alkiyama sun daddaga su sama la yanzuru ahadun ila ahadin ba daya da ya isa ya kalli daya cikin mutane an gane ko ba ɗaya da ya isa ya ɗaga kai ya kalli wani abin da yake ciki wallah ba wanda ya isa kowa idan su iya sama shine layar taddu ay la tarja idan su ganin su kodawa ba yayi inda ya kafe din ya kafe a kenan wa afidatuhum hawa zukatansu khaliya tawofinta wakila marduda tamuru fi ajwafihim zuciyar ta dawo ta shiga cikin ciki ba ta iya tuna komai domin tsoro ya ci mata tsoro ya kamata duk wannan alama ce da Allah ta'ala yake ba mu labarin abin da zai faru a alkiyama idanuwa su kafe zukata su zama tuba komai cikinsu kowa ya tsorata to amma irin wannan yinin bayin Allah na kware masu imani Allah ya amintar da su a wannan yinin duk wannan tsorata da wannan bala'i ba za su same su ba domin sun yi wa Allah ɗaha Allah ya musu alƙawarin jin ƙai da rahama Allah ta'ala ya samu da cikinsu ina ganin mun zo inda za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana roƙon Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya shirye da mu da zuriyar mu ya Allah ya Allah ka ɗora mu a tafarki madaidaici duk abin da ya fi ƙarfin mu ya Allah kai mana maganinsa duk kuma abin da muke kauna a gunka na alkhairi ya Allah ka haɗa mu da shi Allah ka samu da cikin bayinka da zaka yanta kai wa rahama kai wa gafara a wannan wata na Ramadan mai albarka Allah ka amshi addu'o'in mu ya Allah ka amshi ibadun mu ya Allah ka amshi addu'o'in mu ya Allah ka amshi ibadun mu ya Allah ka amshi addu'o'in mu ya Allah ka amshi ibadun mu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka zama gatan mu ya Allah ya Allah ka zama jagoran mu ya Allah ya Allah kada ka bar shi dan yayin rinjaye akan mu ya Allah ya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya akwai tambayoyi da na tafi da su jiya mai tambaya na farko iya tambaya idan mutum iya bin liman idan liman ya dago daga ruku'i kai ma mai bin su zaka iya cewa sami Allahu liman hamida ana fahimta to akwai ruwayar da tace zaka iya fada zaka ce sami Allahu liman hamida sai ka ce rabbana walakal hamd ina ga zan ban manta ba malam malam Usaimin ya kawo a cikin littafin sa na sunan nasfatu salati amma abin da fi shahara musamman mabiya mazhabar malikiya ita sami Allahu liman hamida liman ne yake fada kai koma mu haƙƙinka zaka ce rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd an fahimta to wannan shine abin da yafi shahara kuma shi ma iya da madogara Allah ta'ala ya samu dace wannan kuma yana cewa eh idan mutum iya sallah nade hannaye ya halatta ne to me nade hannaye ne ban fahimci nade hannaye yau kawai a shine ma abin da yafi tabbasa ai ba ya halatta ba shine ma wajibi ai an gane ko shi ne abin da ya fi zama wajibi shi ne abin da ya fi tabbatuwa a sunna ana ganewa akwai hadisai daga sahabbai akalla sun kai tara hatta imamu malik babi guda ya cikin motsa na wata uliyu na alali sura ala sadr saboda ka naɗe hannayen shi ne abin da ya fi inganci a sallah an fahimta shi ne hadisai suna nan da yawa ba sa kirguwa kuma amma shi rashin naɗe hannun kuma babu hadisi a kansa ko ɗaya sai dai a dinga kwatance-kwatance ko wani abu ne na misali ko larura amma in dai hujja ce da dogaro a sallah irin ta manzon Allah to dade hannu ya girje sa an bayyanta wallahu ta'ala ala wannan kuma yana cewa a yi kira ga gwamnati wai akan ta kai abu a motocin hawa zuwa ga tashoshin gona domin da yawa da yawa manoma ba su da halin zuwa gonakinsu saboda haka da Allah ya kira gwamnati da sai motocin haya ta sa su a tashin gona kuma ta sauƙaƙa da mun a dinga tafiya gona ana noma haka ya rubuto bawon Allah abu ne mai kyau abu ne mai kyau Allah sa gwamnatin ta ji mu abu ne mai kyau gaskiya ne tunda ana cikin matsi wani iya da mashin ɗin ma ba zai iya zama masa mai ba kuma ya ce da yawa wa sun bar noman sanadiyar wannan ba za su iya yi ba ga tashiyoyin gona nan muna da su a wannan garin da yawa akalla kowace ta kai boss ɗaya ko biyu za ta iya yi ta sauƙaƙa ta ce kai duk wani manomi ma da zai je yi noma a ɗauke shi kyauta a kai shi shi ma abu ne wanda zai ƙara haɓaka talak arziki ɗin abu ne da zai ƙara sa a yi noman da yawa kuma a kashe talauci da yawa saboda ka wannan kira ne Allah ya sa gwamnatin ta ji mu kuma Allah ya sa ta aiwatar mu dai mun karanta mun fita ko Allah ya sa mu dace wannan sune ina ji tambayoyin da suka zo hannuna Allah ta'ala ya mana albarka ya sa mu dace na yawwa akwai masu neman link na samun wannan karatu namu to akwai namba ta whatsapp da idan ka bi to duk karatuttukanmu za ka same su insha Allah na da na yanzu akwai kuma page na facebook wanda ake yin salahi gashi nan ko da yaushe inda muna program to ana iya samu har in an shiga wannan link din insha Allah akwai masu yawan tambaya to shi ne je muka ce in Allah da za a rubuta a yau sai a sanar da mutane domin masu bukata ko mata a gidaje in sun yi magana ta wasa abin to za su dinga ganin karatun bayan an kammala insha Allah number ita ce 080 an gane ko sifili takwas sifili sai uku uku sai shida bakwai sai biyar bakwai sai tara ɗaya zan sake maimaitawa 08033675791 08033675791 wannan shine number whatsapp insha Allah idan ka sa na ta whatsapp za a yi ba kira za a yi ba ba ta kira ba ce amma kai kira ba za su daga ba ta whatsapp ce kawai wannan idan ka sa ta whatsapp ka yi abin nan za ka shiga link din za ka ga pejin da za ka shiga sai ka dinga samun karatun facebook kuma sheik murtala ya misali kawo gaba shi ne za ka yi sacin a facebook insha Allah za ka ke ganin karatuttukanmu a facebook ko a nan koma ba a nan ɗin ba insha Allah to wani ne shi ne a takaice abin da ba a musa kamar yadda Allah ramma ya tunatar da mu Allah ya samu dace malam ba wani abu اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم